بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الله بن شدة وتربيه الآخر shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Satumba 2025 wannan shine darasi na 76 cikin jiran darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri al-Namri al-Qurtubi Allah ubangiji ya gafarta masa ibn abubakar ya rasu a shekara ta ɗari hudu da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi na shi muhimmin littafi ne game da ladabba da tsare-tsaren sana'ar ilimi da karantarwa da ɗalibta muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhair wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayan da ilmi wa fadli za mu tashi a lambar tarjama ta dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da hudu a inda ma da yake ci gaba da yi mana magana akan kalamun ulama'i ba'dihim fi ba'd wato kalamul aqran eh wasu maganganu da aka hakaito waɗanda wasu malamai suka yi akan junansu waɗanda za mu ji cewa ka'ida shine ba a itibari da irin waɗannan maganganu a mafiyar lokuta malam ya ce wa anil a'mash qala daga al-a'mash Sulaiman ibn Mihran al-Kufi rahmatullahi alayhi yace zukira ibrahimun nakhai inda ash-sha'bi faqala dhaka al-a'war alladhi yastafti bil-layl wa yajlisu yufti bin-nahari qala fadhakartu dhalika li ibrahima faqala dhalika al-kadhdhab lam yasma' min masruqin shay'a damar asalin magana ke cewa kenan da aka fara kawo ga cikin asama da shu'uba yake cewa lam yasma ibrahimu min masruqin shay'an qat shu'uba yace ibrahimu nakhai sam bai taba jin wani hadisi daga masruq ba kuma gashi malamin shi yana cewa ya ji daga gare shi ibrahim ibnu yazid an-nakhai wanda ya mutu yana saurayi ne ma shi ya mutu shekarar shi arba'in da shida ya mutu bayan mutuwa hajjaji da wata uku yana cikin da suka shiga rigimar nan ta ibn al-ash'af da hajjaj saboda haka ya kuya bai fito ba amma da yake mutuwa ita ba ta wuce lokacinta bayan hajjaji ya mutu shi ma sai ya fito kuma amma watan uku kuma sai ya rasu malami ne da kakken malami Allah gafarta masa amma saboda wannan rigima ta akram kaji abin da suke faɗa cewa ƙarya ma yake wa malamin da yace ya koya masa karatu kamar yadda kana tucewa ne malamin ka sai wani sa'an ka ko dan uwanka yace ƙarya kake ba malamin ka bane ba abin da ka taba ji daga bakin sa kuma zai faɗa ne cikin fushi ko saboda wani rigima ko wata jikakka da ke tsakaninku ba wai magana ce ta adalci ta ilimi ba irin wannan magana ba a lura da ita ba a itibari da ita shine sai ce to a'mash ya ce an ambaci Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai a gaban Sha'abi sai sha biyu ce zakal a'war wannan mai harari garken allazi yastafti bil layli wanda cikin dare yake zuwa ya tambayi malamai wa yajlisu yufti nasa bin nahar gari na wayewa sai fito ce shi ma malami irin kama ce mai jin kasat ne wannan ko sai wannan kasat yake bi cikin dare kawai haddace in gari ya waye fara karantawa kai da gaji ka san wannan yarfa ne sannan da kuma yiwo mutum shaida da wani abu da Allah ya halicce shi da shi cewa mai harari garki ce kama ce wannan gajeren ko wannan dogon ko wannan kakkauran ko siririn ko wannan mai in'inan ko mai saurin baki ko wani abu makamancin haka ko wannan mutumin gari kaza din a faɗi yarensa ce wannan bahausha ko bai raba ko ba nufa duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da kyau a cikin addini Allah ya gafarta mana gaba daya sai sake cewa wa zakara ibn abi khaythama hadha al-khabar an abihi fa qala ibn abi khaythama a cikin tarihi daga ya ambaci wannan labari sai ce kana hadha al-hadithu fi kitabi abi muawiyata wannan labarin ya kasance yana cikin littafin abu mu'awiya ad-darir kenan fasalnahu anhu fa aba an yuhaddithana bi muka tambaye shi sai yake ba mu labarin domin labarin bai da wani amfani na ma'ana kawo ne dan ayi nakajin su ba wai dan ayi da maganganun ba qala abu umar abu umar yace ma'adallahi an yakuna sha'bi kazzaban Allah muna neman tsarin ka daga wannan magana a ce imamu sha'bi ƙarya yi ba ƙarya yi ba shi da yace zalikal a'awru kaza kaza ba ƙarya ba makareci bane bal huwa imamun jadidun limami babba mai daraja wan nakhai shi ma kuma wanda aka ci mutuncin nashi mithluhu jalalatan wa ilman wazina shi ma babban malami ne mai daraja mai ilimi mai addini wa abun sha'bi uqiba bi qawlihi fil harith al hamdani yace ina tsammanin shi sha'bi shi sha'bi an jarabce shi Allah ya mai jarabawa ko ta magana mai nauyi da yayi akan wani mutum wani mutum da ake ci mishi Harith al-Hamdani Harith ibn Abdullahi al-A'war Harith al-A'war wanda dalibi ne cikin daliban Sayyidina Ali dan shi a Sayyidina Ali ne to yana da hadisi a cikin al-Kutubul Arba duk da yake ba ba fika ne amintacce gaba ɗaya ba ko ba bun watsi ne gaba ɗaya ba to kai sha'abi kai magana akan shi aka ce haddathani al-harith wa kana ahadul kadhabina sha'abi ya ce mishi makallaci walam yabin min al-harith kadhib ko ba a ganshi da ƙarya ba wa inna ma naqima alayhi nuqima alayhi ifratuhu fi hubbi ali radiyallahu anhu abinda malamai suke tuhuma shi akan shine wato yin guluwi wajen san sayyidina ali wa tafdilihi lahu ala ghairihi an ya fifita sayyidina ali akan sa Abubakar da Umar radiyallahu anhum ajma'in to wannan shine kuskuren shi idan za a ce dan shi'a ne mai guluwi a shi'a wa min ha huna wallahu alam kadzabahu sha'abi daga nan ne wato sha'abi yace ai makaryaci ne saboda dan shi'a ne gani da anna sha'abi ya yadhhabu ila tafdil abi bakr radiyallahu anhu so da shabi shi kuma yana da mazhabin cewa mazhabin na ahlus sunna cewa sayyidina bakar yana gaba da kowa cikin sabbai wa ila annahu awwalu man aslama wa shi ya fara musulunta wa taflidu umar radiyallahu anhu kuma yana fifita umar akan sauran sahabban da suka biyo baya to wannan magana da yayi mai nauyi watakila a sanadi ya tuni shi ma Allah ya jarabce shi da wani sa'ansa shi ma ya ce mishi magayyaci kuma gane wannan kokarin nema wa su malaman uzuri ne akan sa suka faɗa وقالت عائشة رضي الله عنها سيدنا عائشة تكتشوا ما علم أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيتو أنس da Abu Sa'id me suka sani a cikin karatu fa inna ma kana gulamai ne sagiri wasu ɗan yara ne kanana ba kuma ɗan yara ne tana mata aure a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan yara ne kanana ɗan kanana ka san adabi an ce irin haka duk mutumin da ka san shi yana yaro musamman a gummace yanzu da girman ka da komai wata kawayyar ka fice la sagiru la la sabo kai ne ka zama ka zama haka a gaban ɗaliban ka dai maka wannan rashin kunya ko irin wanda ake ce musu abokan wasa ɗin nan cousins kuma na yadda ce wata cousin ɗin baka da ce kike wannan magana wani ce kafin na ce ke wata ce wani ya buge ki irin rashin kunya nan ta da suke irin wasa ɗin nan na yara ce mutum yanzu ba karamin mutum ba ne ce kai cikin raha ne ma na gaya wata ce in kika wannan magana ga wasu kafin na ce ke wata ce wani zai bugi to to irin wannan ne Aisha sai ta ga wai ta ji labarin Anas yana ba da fatawa Anas yana karantawa abu sai ce waɗannan yaran su ma malamai ne ko mun gani sun faɗi wani abu da ya saba wa abin da ta sani misali wa an dawus qala كنت جالسا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال إن أبا هريرة يقول إن إن الوتر laisa bi khatmir wani mutum Dawus ya ce ina zaune a gun Abdullahi dan Umar sai wani mutum ya zo ya ce Abu Huraira yana bada fatawa yana cewa wutiri ba dole bane laisa bi hatmi fa akhadhu anhu fa khudhu minhu aw da'u in kun so ku yi in kun so ku bai fa qala ibn Umar sai ibn Umar ya ce kadaba Abu Huraira Abu Huraira yayi kuskure alkadib abu a yaren mutanen ƙuraishi kamar da muka sha faɗa tana nufin a faɗa abin da ya saba wa daidai sawa'un amdan ne ko sahawan sai a ce a ce yayi ƙarya kamar ka raba abu sanabi sukan ce haka ba irin yadda mu muke tunani ne ƙarya a matsayin ƙaryata mutum ba kuskure ma suna ce mashi ƙarya جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال سي سيدنا عبد الله بن عمر يجي wani mutum ya zo kuma zalla sallallahu alaihi wasallam bai shi gaba da sallar dare sai annabi ya ce mishi masna masna fa idza khashita subha fa wahida ga wannan shine hujja shi akan cewa da sallar da ana ana cike ana ana yin wuturi dole a ƙarshen sallah a ƙarshen dare shi kuma Abu Hurairah yana kallon duk abin da ba ɗaya daga cikin salloli biyar bane waɗanda buniyar islam abin nan wato wato furat alaikum khams salawatin fi fi yawmi wal layla asuba azhar la'asar magriba isha to baya cikin wajibai kaga kowa wajihin da ya kalla da wani wa khatta'at aisha radiyallahu anha ibnu umar shi ma ibnu umar din shi ma aisha ta ce ta taba cewa kuskure yayi fi adadi umari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajen bayani akan adadin umara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zai tunawa mun karanta wannan a cikin zadul ma'ad magana kan umara nawa annabi yayi uku ko hudu wani ya ce kaza wani ya ce kaza aisha ta ce ba haka bane وفي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما تقرية تاشي أكن أبن ديرو توشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زاء أبن ديرو ممتشي أعذاب أتكين كبرن سساكمكم واتن أبن دائم وشسكي نقوكم متوا wanda kuma wani hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari imam bukhari ya mishi taujihi akan ina ne kaza ina ne ba kaza ba aisha tace ta san bata yadda ba ke hujja da umumun Allah taziru waziratun wuzra ukhra kaga ta kuskantar da shi a inda ya fita gaskiya radiyallahu anhum ajma'i sai malam yace wa kad zakarna zalika fi kitab at-tamhid mun yi magana akan wannan cikin kitab at-tamhid limatul muwatta min al-ma'ani wal asanid a cikin littafin shi kenan وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا yace ana iya samu tsakankanin sahabbai ko tsakanin malamai su su manyan malamai zance a cikin fushi wanda yafi wannan da aka ambata mu ne walakin na ahlul ilmi wal fahmi wal fiqh la yaltafituna wannan mu gyara la yaltafituna ba ya kuskuren an yi gabatar da ta'un akan lamu la yaltafituna ila zalika sai dai malamai masana malaman fiqh masu fahimta ba sa itibari da wannan da annahum basharun domin masu magana ‘yan adam ne yaghdabuna wa yarduna suna iya yin fushi suna iya zama kuma cikin soyayya wal qawlu fil rida ghayru al qawli fil ghadab magana da mutum zai a cikin hankalinsa da lafiyarsa da kaunar da yake yi ta bambanta da magana da zai a cikin fushi jama'a magana muhimmancin wannan dan akwai wasu a cikin muhayyan da ustazai ba sa fahimta wannan abubuwan dan wata rana ka ji wani malami cikin malaman sunna wani malami cikin masana ya wata magana da fushi ce ko ran shi ya ɓaci wani mahayyayi ashar to sai mutane su rabu gida biyu wani sai a ce ai mutumin banza ne bai da baki mai kyau wannan wannan ba daidai bane wasu kuma su ce a tutun da su ma su dinga yin ashar a karatu an yi magana su ce ai wani ma yayi shi ma ba daidai bane duka ba za a aibata shi a kai ba kuma za a bi shi a kai irin wannan hukuncin za a yi cewa wannan magana cikin fushi ya yi ta fushi kuma a lokacin fushi kuma hukunce-hukuncen fushi ba abin lura ba ne kuma gani mu kiyaye wannan jama'a magana ce mai muhimmanci cewa malamai na fikihu da masana ba sa waiwayan zancen da wani malami ya cikin fushi cikin bacin rai ba a ikibali da shi ba kuma amfani da wannan a soke darajarsa ya ce saboda walƙaunu fin riba zairul ƙauli fil gadabi saboda zancen mutum a cikin fushi ya bambanta da zancen mutum a cikin sanda yake cikin normal ɗabi'arsa haka ba a ganin malami ya yi zagi ai ta cewa ai ya kaza ya kaza za a nuna to Allah ya gafarta mishi in dai za a mai nasiha a mai in ba ya rai a mai addu'a Allah ya gafarta mai amma kuma karka je kai ka ce bari kai ma ka dinga zagi a karatu da an maka magana wani kawai sai yanko wani waje ta ga malama na ma yayi ai malama na ba shi Allah ya koce ka koyi shi ba kuma wannan magana da yake ka san ba haka Allah ya ce ayi ba shi ma malamin ne kuma cikin hayyacin sa bayan fushe shi ma zai yi nadama ya ce ya san bai kyauta ba walaqad ahsana alqa'ilu mai magana ya kyauta da yake cewa la ta'rifu alhakima illa sa'atal ghadabi ba a gane mutum mai hankali mai sanin ya kamata sai a lokacin fushi sannan ake gane wanda yake iya mallaka fushinsa to wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alladhi yamliku nafsahu inda ghadab eh wato ba karfin hali da jarinta da sanin ya kamata ba shine iya wawusa kafan mutane laysa sharidu bis sar'a amma wanda yake zai iya mallakar rayuwarsa idan ya fushi ba zai magana da za a zo ana ana nadama ba an ibn shawdab wato daga abdullah ibn shawdab al-basri qala yace kana dhahab ibn muzahib wan tabi'i ne dhahab ibn muzahib tabi'i ne ya da hadisi a cikin kutub al-arba duk da yake shi ma laysa laysa bil mujawad li hadisi kamar yadda zahabi yake fara kana yakrahu al-misk ya kasance baya son kanshin al-miski فقيل له شاكا ce inna ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu yatatayyabuna bi ce to ai kai da kake ne baka san turare almiski to mu dai muna so saboda sabai suna yin turare da shi qala sai ce nahnu a'lamu minhum mu mun fi sai ne a wannan gururi idan ya iya li'irabi ko ya iya wata magana irin ta dalla dallan karatu baka cewa ka fi sabai ilimi Allah ya gafarta mai وعن أيوب قال أيوب السختياني كتب كريم علينا إكرمة ikrima ya zo ƙasarmu ya zo wato ƙasar iraki kenan falam ya zal yuhaddithuna hatta sirtu bil marbat yana ta ba mu hadisi yana ta ba mu hadisi ya ta karantawa har tafiya ta kama na je garin marbat thumma qala sannan sai ya ce ayyuhsinu hasanukum mithla hada sai zauta na kawai da cewa wannan kafin nake muku hasan al-basri na ku ya iya malamin nan ku ya isa irin wannan karatu wato da yi karatu yi karatu ya ga burge kanshi sai wannan magana qala abu umar ibn abdur yake cewa laqad alima an-nasu anna al-hasan al-basri husnu ashiya la yusna ikrima mutane sun cewa lalle al-hasan al-basri ya fi ikrima iya karatu wa in kana ikrimatu muqaddaman indahum fi tafsir al-qur'an wa sirr inda yake ikrima abun gabatarwa ne a gun malamai wajen tafsiri da sanin tarihi amma a sauran ilimi na fiqh da hadisi to hasan al-basri ya samu da shi wani abu da ya kamata mu lura shine za ku ga cewa duk irin waɗannan abubuwan da ke faruwa tsakanin malamai duk suna faruwa ne akan ɗabi'a ta ɗan adam da kuma wani abu da ya shafi duniya amma ba abin da shafi lahira ba domin ita al'amarin lahira yana da faɗi babu wanda ya tare ma wani ba wanda za ka ji an taɓa zaginsa ko an aibata sa ko an mishi hassada akan yawan tilawarsa amma za a iya mishi akan cin musabaka domin a cikin cin musabaka akwai abin duniya ba wanda za ka iya an an tuhume shi akan yawan sallarsa ta dare amma za a iya mishi akan limanci a inda akwai ake samun duniya a ce shi kaɗai ke sallar shi baya da wai kowa limanci to ba wanda zai ja da shi to haka ba wanda ake mishi hasada akan yawan fahimta shi da karatu sai dai mai hasada akan malanta da Allah ya jarabce shi da ita ko wani sha'abiyya ko wani shahara to duka agrad na duniya su ne suka shigo cikin abin da shafi addini da su ne suke rike ga tashi domin wannan ɗabi'a ɗan adam ne kamar da Musa sun yake cewa mal faqaru aksha alaikum ba na je muku tsoron talauci amma ina je muku tsoron a buɗe muku duniya fa tanafasuha kama tanafasuha za ku fara gogoriyo akan ta kamar yadda na gabanin ku suka yi to saboda haka zaka ga duk waɗannan rigingimu suna tasowa ne akan wato matsayi akan shuhura akan abin nan mashiyaka da sauransu وقيل لأروة بن الزبير أنت ما أروة إن ابن عباس رضي الله عنه يقول ابن عباس ينا تشيوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث مكة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة بعد أن بعث ثلاث عشرة سنة ابن عباس هذا ابن عباس a wajen tsarantakar dangantaka ɗan sahabi ne amma kuma shi sahabi ne haƙi da yau a wajen za ka ya girma urwa shi sahabi ne ɗan sahabi urwa kuma tabi'i ne ɗan sahabi amma urwatu malami ne yana ganin ya kai ya kawo a ilimi babban ɗaliban aisha ne kaga makarantarsu daban shi ɗan makarantar aisha ne shi kuma ibn abbas ɗan makarantar sayyidina ali ne sau da haka akwai wani irin jikakka ɗin to sai yake cewa ai an ce an gaya masa ibn abbas yana cewa annabi ya zauna makka bayan an masa wahayi shekara sha uku kaga wannan abin ya tabbata ba haka bane qala sai ya ce kadiba ko kadibu ƙarya ne إنما أخذه من قول الشاعر شأن ما قالت إذا مواقع أن يسكي فلنتا قال أبو عمر والشاعر هو أبو قيس سرما ابن أنس الأنصاري ويقال ابن أبي أنس وهو القائل مواقع أن يكتشى ثوافي قريش بدع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا wani mawaƙi ne cikin ansari wa alaihi sallallahu alaihi wasallam yabo cewa annabi ya zauna cikin qurayshawa shekara goma sha wani abu kaga bid'a ashara shekara goma sha wani abu hijjatar shekara yuzakkiru yana ta wa'azi law yalqa sadiqan yana fata ya gamu da wani abokin aiki muwatiyan wanda zai taimaka mishi annabi nabi kabila kabila gari gari anguwa anguwa mausumi mausumi yana cewa wa zai anshi addinin nan ya taya ni isar da sakon Allah na mushi alƙur'an Allah zai bashi aljanna so da nabi sallallahu alaihi wasallam bai da wani hanni ya da kira zuwa ga wannan da'awa to ko da mawaki ne fada ai gaskiya ne ko ba a haka ba tarihi an yi amma sai a urwa saboda wancan matsaloli da kai tsakani sai sai ya dinga to duk wannan yakan faru zaka ga a tsakankanin mutane a tsakankanin al'umma tsakankanin masu ilimi da sauransu to abin da ake so sai a dauko waɗannan ka'idoji sai a hukunci za mu zo mu ji daga zahabi cewa in ba in ba zamanin sahabbai ba to kan zamanin sahabban ma akwai yace babu wani zamani da yake ne da ya tsiraita daga irin waɗannan cece kuce da ƙananan maganganu din tsakanin masu alaƙa da ilimi tsakanin malamai tsakanin masu addini da sauransu wannan kuma saboda shedan ya riga ya alƙawarin bai kyale mutane ba malam ya ci gaba da cewa wa an sa'id ibn jubair annahu qala fi umrati sa'id ibn jubair yana cewa game da umra iya wajiba yace umra wajiba ce fa qila lahu inna ash-sha'bi yaqulu laysa bi wajiba aka ce sha'bi ya ce ba wajiba bace fa qala yace kadhaba ash-sha'bi sha'bi ya kuskure wa an al-hasan ibn ali radiyallahu anhu annahu su'ila an qawli Allah azza wa jalla an tambayi al-hasan ibn ali radiyallahu anhu ma game da ma'anar fadin Allah wa shahidin wa mashhud fa ajaba fi sai ba da amsa فقيل له إن ابن عمر وابن الزبير قال كذا وكذا خلاف قولي أكتي أي ده ابن الزبير ده ابن عمر ابن عمر سنة بعد فتوى سعبان تاشي فقال يتي كذبا سبين سنة كسكري وعن علي بن أبي طالب أنه قال كذب المغيرة بن شعبة شمنوتن شوبا يا كان يقول كسكري وعن عبادة ابن سامت أنه قال كذب أبو محمد يعني في وجوب الوتر وأبو محمد هذا هو اسمه مسعود بن عوس الأنصاري بدري عبادة يتي مسعود بن عوس يا كسكري akan magana game da wajabcin mutum wace kaddakar na fi sahabati wannan mutum mai suna Abu Muhammad Ibn Abdul yake cewa mun ambaci shi a cikin tafin mu al-istiab kenan shi ma'rifatul ashab wa nasabna muka danganta shi muka faɗi nasabarsa wa takribu ubadaka lahu min riwayati malik wa ghayrihi fi qisatil mutri kuma wannan malik ya rawaito wannan magana ta ƙaryatawar da ubada yema mas'ud ibn malik a cikin muwaddarsa wastushida bi ubadata واستشهد عبادة بقول واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده هذا irin maganar wane kenan da makaranta ba irin maganar ainihin Abu Hurairah da yake cewa wuturi ba wajibi ba shi ma ya kafa hujja da cewa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya wajabta mutane salloli guda biyar a wuni da dare kuma wuturi ba ta cikin shi wa an ayyuba qala sa'ala rajulun wani mutum ya tambayi sa'id ibn al-musayyib yaje tambayi malam sa'id dan musayyib ar-rajul game da wani mutum nazara nazara wanda ya dauki wani alwashi la yanbaghi lahu min al-ma'asi alwashin wani abu da bai dace ba na ma'asiya kawai mutum ya ce idan na ci nasarar jarabawa sai na sha giya ko sai na sha wiwi ko sai na hada faci irin yadda samari suke da irin ya shirya wani abu na na barna famarahu an yufiya bi nadari sai ce sai je cika nadarinsa sannan sai tuba kai ya riga da alwashi dole sai yayi kala fasala rajulu ikrima sai mutum ya karu babban ikrima ya tambaye shi an zata malam kaga abinda malam wani ya ce famarahu an yukaffira an yaminihi wala yuti bi nadari cha ba zai je shagiya ko ya je ya ji kida ba ya je yayi kafara فرجع الرجل الى سيد بن المسيب فاخبره بقول عكرمه wannan mutum dan hada girci ne ko shi sake dawa gun sai dan musu yace to alga ta malam kai fatawa ka fata tashi domin malam wani ya ce kaza kaza kaza kaza fa qala ibn musayyib sai ibn musayyib yace la yantahi anna ikrimatu ikrima ya kai iya bakin shi ba aw la yuja anna al umara zahar ko kuma wallahi sai sarakuna sun sa sai na sa azani shi wallahi wai ba shi da man fatawa farza ar-rajulu da ikrima fa akhbara sai ya komawa saboda dai hada gurmi yaji ce mishi to kai fa malam kai wasa fa jikin ka zai ga ba fa qala ikrima ma in ballagtin cikin da ka kawo mana sako fa ballighu to ga amsa ka je ga mai abu ne kamar da yana ce sakon gaggawa ko a yi live da ire-iren su dinnan ko ce to ka je ka ga mishi amma amma huwa faqad daraba al-umara zaharahu dai ke cewa za a buge ni to shi ya riga an buge shi ai muna da labari mun san tarihi shi an riga an taba dukan shi wa auqafuhu amma kulle shi fi tibanin min sha'arin min shi'rin akan akan wasu yan wasu yan ainihin wato wasu yan kudade da yace ko wata yan magana karama da ta girma wasalhu an nazarika a ƙa'akin huwa lillahi amma asiya sannan magana fatawar ka tambaye shi wannan alwashin shin biyayya Allah ne ko ko saban Allah fa in kala huwa ta'a in yace yin shi da'a ne faqad kadaba ala Allah yawa Allah ƙarya yannahu la takunu ma'asiyatun lillahi da'ata wa in kala huwa ma'asiya in kuma yace maka saban Allah ne faqad amaraka bi ma'asiyatillahi yace ka je ka saba wa Allah to kaji wannan ai kaga tayi zafi ko wa qala al-marwazi falihaza kana baina sa'id ibn musayyib wa baina ikrima ma kana so da ka tsawon rayuwa sa'id dan musayyib da ikrima ba sa jituwa da juna hatta qala fi ma hukiya anhu annahu qala li gulami bar haka rutu cewa wato dinnan sa'id yana cewa wani wani wani bararren bawan sa mai suna bar la takrib alayya kama kadhaba ikrimatu al ibn abbas kar ka je ka dinga mun ƙarya kamar da wancan yaro yake wa yake wa malamin shi ibnu abbas ƙarya wa kadhalika kana fi kalami malik fi muhammad ibn ishaq li shay'in balagahu anhu takallama bihi fi nasabihi wa ilmi haka nan ma malik yayi maganganu masu daci game da Muhammad ibn Ishaq mai sira da bagazi Allah gafarta musu gaba daya saboda wani labari da ya iska Maliku cewa shi Muhammad ibn Ishaq yayi wata magana akan Maliku din game da dangantakarsa da ilimin sa qala Abu Umar ibn al-Bari yake cewa wal kalamu wannan zancen na tsakanin Maliku da ibn Ishaq ruwinahu min wujuhin an Abdullah ibn Idris annahu qala mun ruwaito shi ta hanya daban-daban zuwa ga Abdullah ibn Idris cewa qadima alaina Muhammad ibn Ishaq shi Muhammad dan Isaka ya zo wajen mu fa zakarna lahu shay'an an Malik muka bashi labarin fatawoyin Maliku da irin tawjihat din shi fa qala sai ce hatu ilma Malik ku kawo mini duk karatun Maliku fa ana baiqaru zan mishi critique zan yi kaca kaca da maganar shi baiqar asali shine likita kamar likitan dabbobi haka ake ce mishi baiqar ko qala ibn idris ibn idris yake cewa falamma qadimtu al-madinata zakartu dhalika li malik to mu duba kuma jama'a wannan ya daga cikin abin da ya kamata kai ne magana akan mutane ka gane ko da ba wannan zamanin rikodin ba wanda zaka tara kai ta gaya masa nan su za su je su gaya mashi wanda ka faɗa mai a cikin su wani zai ya gaya wa wani duk inda ake magana wani irin wannan a yau a yi gobe wani kuma ya tashi je ya gaya mashi ko dan kauna ko dan gulma ko dan ya ga me za a yi ko dan haɗa kutun gwila sai da kai kuma wanda za a zo a kawo maka irin magana kai ma ka lura cewa mai kawo wa watakila masoyin ka ne watakila dan gulma ne watakila dan hada fada ne sadaka ka sanya za ka yi mu'amala da waɗannan yanayi ta haka wannan ɗalibi da ya je madina sai ce maliku ya tawala ai kaji kaji kaji abin da wani ya ce shi ma maliku kuma dan adam ne fa qala sai maliku ce zalika dajjal min ad-dajajila to na ai makaryaci ne cikin manyan makaryata nahnu akhrajnahu min al-madina mutumin da mu kore shi daga madina kala bin idris kamar ka tutar ifa shi mama da idris abdullahi idris yake cewa wa ma kuntu samitu bi jam'i dajjal qabla yace ban taba jin ashe dajjala shine jam'in dajjal ba dajjalun ya sani ko dajjalun dajjalun to a cikin wannan fada sai samu wata fa'ida yace ashe ashe ana cewa dajjal ya'ni ala zalikal jam'i wa qala sai yace ibn ishaq ya kulfi innahu maula li bani taym quraish ibn ishaq yana sukan maliku yana cewa ai bararran ai jikan bayi ne me hada shi da ilimi dan dan bayi ne irin da yake ce ai dan baki ne ai dan kaza ne ai ba dan asali bane ai ba a san asalin iyayen shi ba irin wannan abubuwan da aka cewa malamai ko da yaushe wa innama hum khulafa'ul libani taymin fil jahiliya kuma su su malik wa qala fi ibn shahab aidan haka haka kuma ibn shahab ya fara game da shi fakadzaba malik ibn isaka li'annahu kana a'lama bi nasabihi bi nafsihi bi nasabihi nafsihi sai maliku ya ƙaryata ainihin wato ibn isaka saboda ya fi shi sanin nas dangantaka kansa wa inna ma hum khulafa'ul libani taymin fil jahiliya sun kasance wato suna da muhalafa ne da banu taym a jahiliya wa kad zakarna zalika wa awdahnahu fi sadr kitabatin malai ce mun faɗi wannan a farkon at-tamhi wajen tarihin maliku wa rubbama kana takdibu malik ibn isaka fi tashayyu'i yace wata kila kuma maliku ya ce mashi dajjalu saboda yana da dan shi'anci wa ma nusiba ilayhi min alqawl bil qadari yana kuma da irin ra'ayin qadariya wa amma sidq wal hifz fa kana saduqan hafiz amma magana gaskiya ibn saka mutumin kirki ne mai gaskiya afna alayhi ibn shihab wa wasaqahu shu'ba wa thawri wa ibn uyayna wa jama'atun jilla haga yanzu kalli da shi malamin nan Ibn Abdul Bari in yayi faɗi magana wani malami mummuna sai ne mata fuska amma ba zai ki gaskiya ba ko ba zai aibata malamin saboda wannan kuskuren da malamin ne kaga shine tsaka tsaki ba za a aibata malami saboda yayi wani kuskure na dan adanci ba sannan kuma ba za a biye mishi akai ba ba za a faɗi mummunan magana ba dole a tsaya a tsaka tsaki a zama a cikin adalci wa qadru ya an malikin annahu qila lahu an ce an ce wa maliku min aina qulta fi muhammad ibn isaka innahu kadhab wata rana ka ci gata malam yasa kake cewa wani gashi mun san shi mai gaskiya ne kana ci mishi makareci fa qala sai ce samitu hisham ibn urwa ta yaqulu naji hisham na cewa wa hadha taqlidul la burhana da ya ƙudu nace ai hisham ne ke faɗan magana ibn urwa sai aka ce wannan taqlidanci ne babu hujja akai la burhana alayhi wa qila li hisham ibn urwa shi ma hisham an tambaye shi aka ce min aina qulta zalika me hujjarka na ƙaryata Muhammad ibn Isaka qala sai yace huwa yarwi an imra'ati yana cewa mata ta malama shi ce wa wallahi ma ra'aha qattu kuma ƙarya yake bai taɓa ganin ta malamai suka ce qala Ahmad ibn Hanbal inda zikra hadhihi hikaya qad yumkin ibn Isaka an yaraha aw yasma'u minha min wara'i hijabin min haythu la ya'lamu hisham ba zai yiwa dan ka san wace malama ka mace matar ka ce ka ce dole duka wanda ta taba magana da shi ka san su ba zai yiwa ta yi kafin ka aure ta ma yi karatu a gunta tunda ba ran da aka haife ta ka aure ta ba ta yi ba ka nan ko kuma min wara hijab kamar da aka ambata ana so da haka misali dan dan dan illa shi ne aka ce a karɓi maganar maliku akan Muhammad ibn Ishaqa shine littafin shi na sira gaba da dole ya kwandon din shi kuma littafi ne madogara a ilimi ko ba ƙarya bane a cikin karatu ne ko mun gani saboda haka dole mutane su iya bakun kuran su jama'a su dena daukar kansa daukakkiya wa Ahmad ibn Salih qala sa'altu Abdullah ibn Wahab an Abdullah an Abdullah ibn Ziyad ibn Sam'an fa qala thiqa fa qultu inna malikan yaqulu fi kadhab fa qala la yuqbalu qawlu ba'dihim fi ba'dihim haji magana Abdullah dan Wahab dalibin maliku ne yana riwaya daga maliku yana tsananin kaunan maliku shine aka tambaye shi game da wani mutum mai suna abdullahi ibn ziyad ibn sam'an sai ce amintacce ne sai aka ce to ai maliku malamin ku kenan ya ce makaryaci ne sai ce ba a san magana malamai akan junansu mu ne sai a ce yayi butulci ya ci amana ya ma ce malamin shi bai iya ba wajen da abin da malamin ka ya faɗa shi kenan alal aini war ra'as koda ka gane kuskure ne wai dole sai ka bawo shine wafai mu a yanzu maganar jahilai kenan da ma wasu da ake ganin su ustadai ko dalibai suna ganin haramun ne ga idul ya zama abinda malamin ka ya faɗa ya saba da abinda kai ka fahimta to anan ba ruwan su da waye yake da gaskiya ko kuma me ya faru a ilmance kawai kai mutumin banza ne Allah ya kyauta وكان الفضل بن موسى يقول دخلت على أبي حنيفة دخلت مع أبي حنيفة على الأعمش نعوده أعمش بيد لافيا rashin lafiya ya tsanani kusan mun sha ambata amash da abu hanifa ba a zama lafiya garin su daya kamar da haka da aka ba su labarin amash bai da lafiya abu hanifa faɗin kirjinsa da dattakunsa sai ce bari mu je mu gaishe shi sai suka je shi da alfadlu ibn musa da suka je faƙal lahu abu hanifa da aka je tsaci malam ya jiki kaza kaza ana ta yi mujamala irin da aka saba ya ya aba muhammad ya jiki sai ce lalat tasqilu alayka in ji malam abu hanifa ya ce ba dan kar mu matsanta maka ba la radattu fi iyadatika da taraddatu fi iyadatika da mun yawaita zuwa gaishe ka amma muna ganin kamar yanayin jikin ba za ka ji daɗi kullum sai an zo an duba kamar kana son hutu ne au qala la uttuka aksara mimma abuduka da na gaida kai fiye da haka faƙal lahu al'amash sai amash ce wallahi innaka la faqirun wa anta fi baitika ai ni kana gidanka ba ka matsa ba sai ka zo ba ka ji wani neman fitina ba ba ga fita musu fa kaifa idza dakhalta alayya baka zo ba ina cikin matsi game da kai na kuma kai ka zo qala al-fadlu fadlu yace falamma kharajna min indi da muka fita قال أبو حنيفة سي أبو حنيفة يتي إن الأعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابته سي wannan mutum banza wanda ko azumi baya yi wankan janaba ma baya yi kaga tashi ta gotar zafi shi kuma fa qultu lil fadli sai nace mu fadlu ma ya ani dalika wace irin magana ce wannan qala kana al a'mash yaral ma'a min al ma'i saboda a'mash yana da fatawar cewa yana aiki da hadisin nan mansukhi na cikin muslim cewa idan mutum ya tara da matarsa sai in yayi inzali sannan jaraba ta hawo kansa wa yatasahharu ala hadisi huzaifa kuma yana yin sahur yana aiki da hadisin huzaifa wajen sahur hadisin da al-imam ahmad ya ruwaito da nasa'i da ibnu majah daga zirr dan hubaysh da yake cewa na ce wa huzaifa ayyu sa'atin tasahhatta ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kai sauta da manzo Allah sai ya ce huwan naharu illa anna shamsa lam tatlu ce na rantsa da Allah da rana ne amma dai rana ba ta fito ba irin kamar da an yi asubahi din nan Uzaifa dai wannan magana ba abin da yake nufi kenan abin da yake nufi shine jinkirta sahur sai wasu suka fahimci cewa to sahur ma ana iya yi in dai rana ba ta fito ba sai zama a'ama shi yana aiki da wannan hadisi to shine sai shi sai sai mishi ilzami cewa baya yin azumin Ramadana ba kuma yayin tsarki da haka bai taɓa yin abin nan don kan jaraba ba ka je da malamai suke ci abinda ka zani abinda ka bada fatawa daban amma daga cikin fito za a yi maka ilzamin wani abin da kai baka fahimce shi ba misali yanzu da irin yadda ake faɗa da ka zo ka ce ga wata fatawa ta mala albani ko malam jafar kowa ne jama'a wannan fatawa muna ganin ba haka take ba saboda kaza saboda sai ai ya ce ya fi su ilimi haka yake ce ya ce ya fi abakar kuma ilimi abin mutumin da ya ce abakar kuma jahili ne haka za a ce ko Allah ya kyauta وعن وهب عن ابن ابي قال ابن ابي yake cewa قال مالك وذكر عنده اهل العراق an ambaci mutanen iraki a gaban maliku faqala sai ce anziluhum indakum bi manzilati ahli alkitab ku dinga musu hukuncin kiristoci da yahudawa la tusaddiquhum wa la takfurun kar ku gaskata su kar ku kare kansu وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ku dinga cewa in su yi magana ku ce tumu da imani da Allah imani da Qur'ani ne imani da tara da Injila kawai shi kenan kar ku sake ku ji maganar su ko ku adana haka zaka ji an ce ai wannan fatawar zariya ce na ai duk ɗan zariya kaza ne wannan fa Imam Malik saboda ko wani mutum ɗaya ko biyu a ƙasar Iraki da suka mishi abin da ba sai ce duk mutanen Iraki ko sai suka mu ahli kitabi ودخل محمد بن الحسن على مالك بن انس يوما فسمعه يقول هذه الكلمه قال محمد بن الحسن الشيباني shi mutumin kasar iraki ne kuma ya taho madina gun maliku ya karatu wata rana ya shigo gun maliku sai ya ji ana wannan magana a kasar madina allati haka ibn wabi fil ali iraki qala sai yace thumma rafa'a ra'sahu fa nadara minni fa ka'annahu istahaya wa qala ya aba abdullah akrahu an takuna ghiba كذلك أدركت أصحابنا يقولون shi malam malam Muhammad ibn Hassan Ashibani ya shiga gurin Maliku wata na ya zauna ya ji ana wannan magana yana zaune ana yin wannan magana da ana cikin magana da ya daga ido ya kalli malamin ya kalli yan irin abokan shi sai ya girgiza kai irin kai mala ya kwafsa ba to ya iya shine sai irin sai ya ce alga ta malam wannan kafa ya zama cewa ana cin namu su ga fatimala ya dan yi ta'aliki da haka cikin nutsuwa ya cika ga malam ina tsoron kada wannan fa ya zama ya zama ya zama ya zama cewa cin namun mutane ne tunda shi garin su ne kuma ya san wannan magana ba daidai ba ce kuma kullum ana faɗanta a makaranta ana ƙara faɗa har ta zama kamar sananniyar ƙa'ida a makarantar malik shi ne tare dai ya ɗanyi wannan taliki wa an sayi ibn mansur qala kuntu inda malik ibn anas fa aqbala qawmun min ahli iraqi fa qala yace da su ta'arifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkara yakaduna yasfuna bil ladina yatluna alaihim ayatina duba ga inda musu ya dankara musu wannan wannan aya ta'arifu lil ladina kafaru al-munkara sai kaga kafare zaka gansu da da alamun munkari tare da su yakaduna yasfuna bil ladina yatluna alaihim ayatina suna gabda su ainihin wato su su ban su bangaje waɗanda suke karanta musu su ayoyin Allah وقال يا ابن أبي كثير لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم كتادا ce ai matakar katada yana kasar basara to mutanen garin suna cikin bala'i malami ne fa katada ya fito da abata sabis wa kana katada ta yaqudu shi ma katada shi kuma zai magana kai ya ibn abi kathina sai ce mata kana li ilmu fi sammakina yo me hada yan su me hada masu kamun kifi da ilimi ya yu'aridu bi ya ibn abi kathir yana mushi bugar zana wa kana ahlu baitihi sammakina saboda gidansu sun gaji sana'ar kama kifi shi ya ce duk ana cikin sharri in dai kana cikin su shi kuma ce to ana magana ilimi kuma wanda suka gaji kamun kifi sa sa baki sai ku cigaba kama kifin ku kawai wa kana salamatu ibn sulaiman yaqulu qultu ibn al-mubarak وضعت من رأي أبي حنيفة ولم تدع من رأي مالك لا مبارك mutumin kasar Iraki ne shi ma amma sai zamana wato yana ture wasu ra'ayoyi na imamu abu hanifa amma yana ɗaukar na maliku da aka mai magana sai ce lam arahu ilman maganganu abu hanifa ba ilimi bane ne a gurina wa hadha mimma zakarna mimma la yusma'u min qawlin min qawlihim wala yuntafatu ilayhi wala yu'arraju alayhi yace wadannan abubuwan da muka ambata shine abubuwan da muke cewa ba a aiki da su ba a waiwayar su ba a kafa hujja da waɗannan a zagi malamai ko a ce zagin malamai daidai ne ko a ce a soki wani malamin da wani dan uwansa ya soki shi saboda wannan ba a yin wannan to hayyin jama'a da wannan kaida za ku dinga yi malaman mu da suka rayu suka mutu Allah gafarta musu wanda suke rayu su ma duka malamai za ka same su da irin wannan a cikin ɗabi'ar su mutane za ka ji sun soki wani malami dan uwansu ko shi ma ya mayar ko a cikin wa'azi ka ji wani yayi harbin iska da abin da ke faru tsakanin izalar Kaduna izalar Jos malaman Kano da Zaria da Sokoto da Gombe da Maiduguri da Bauchi duk irin shi ne duk irin wannan manganin hukuncin su kawai kenan ka ji wani daga ji ka ji yana wani kukan tsara shi ai kaza ka ji ana suwa na yan maja suwa na yan uslubi suwa na yan zafi suwa na yan kano suwa na yan zariya duk irin wannan magana ce ba a ba aiki da ita magana ce ta dan adanci ta zaniya sai a nemi ka Allah ya gafarta mana gaba daya ina fata mun gane gashi zai wanta aliki a kasa da yake cewa قلت يجب أن يعلم الناس وخاصة طلبة العلم أن كلام الأقران يرد مجانا سقوي أكن جوننس تورجي أكيد إتا ولا يقبل باء كربا ويطوى نقيوا أكي إنبا وجنبك مثالي هكا باء زوا أذونا أكونتي متزن ولا يروى باء كي مجانا جبا wato baka zuwa ka ta sharing magana kai ta kaje ka fosta ta kaje kai ta magana akan ta ka zo ka ta fadanta a wazi da tasfuwan nufus ana yi haka ne don zukata su zauna lafiya don a samu kwanciyar hankali don a fahimci juna don a rage ƙofofin gaba da fitina kamar idan kana da mata fiye da ɗaya baka zuwa kowace ka gaya mata abin da ɗaya ta faɗa kan in dai kana so a zauna lafiya a cikin gidanka yace wala yatahat wala tahdathu al-adawatu wal baghdha'u wa tafarruq dan ka a dinga samun gaba da kiyayya da rabuwar kai kar ɗalibai su zama masu yawo da maganganu tsakanin malamai da usabe akan wani ya zuwa majalisi ya soke ka kai maka soke shi ko kuma a yaɗa kowa ya ci wa hadha almanhaj wa hadhihi alqa'idatu allati sara hiya allati sara alaiha salafuna salih wannan gaya ita ce kaidar malaman da wa nabbahu alaiha suka fadakar akanta fala yanbaghi al'udulu anha ila siwaha bai halasta a karkace a batta قال الحافظ الذهبي في ميدان الاعتدال ذهبي يتي وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يؤبأ به ba a kallon maganar tsararraki akan junansu la siyama idza la halaka annahu li adawati musamman ya bayyana gare ka cewa gaba ce tsakankani aw li mazhabin ko bambancin mazhabi aw li hasadin ko kuma ga hasada wa ma yanju minhu illa man asama Allah babu wanda yake tsira daga wannan sai wanda Allah ya tsare kuma kaɗan ne a ambaci ma da suka zai ce wannan ba bauta zare ne wannan ɗan shi'a ne kuma ƙarya ne shari ne wannan ai jahili ne ai mukallidi ne ai bai san komai ba yaushe na ya fara karatu ire-iren da wannan zaka za bakin mutane وما علمت أن أصلا من الأصول سليما منه أهله من ذلك zabi yace ban san wani zamani a cikin zamanin musulunci da za a ce malaman wannan zamanin sun tsira ba sa yin wannan kuskuren ba su wal anbiya was siddiqi sai dai annabawa da siddiqai su ne kai ba san wa walau shi zabi yace da naga dama la sarattu min zalika kararis da nayi littafi takaddu da yawa kawai wanda akan zagin da malamai suka wa junansu ƙultu malam wannan ashibani kenan yace bal ba haka ba sare da min zalikal kafira zabin ya kawo kawai bai ware shi a matsayin littafi bane wa huwa mabsufun fi kutubi yana cikin tafan shi mabambanta tarihin islami wa siyari wal mizani wa tadhkirati duk wannan tafan na zabi تاريخ الإسلام سير علام النبلاء ميزان الاعتدال تذكرة الحفاظ دم إرئرنسو في كثير من التراجم أتكن تاريخ دي ديوة ولكنه تأقبه بتأليكات سيدي إن يكاو بيانا كاو واني شما يأتى kawai ba yakan biyo bayan magana da cin diddigen magana wanda yake zai nuna fi ghayatil jawdati wal husn kikkiawan magana wa khasatan wa huwa mimman shahida lahu an-nas bil adl wal insaf ibn taymiya rahimahumullahu ta'ala al-imam az-zahabi na daga cikin wanda aka musu shaida da adalci da aje magana inda ta kamata kamar malamin sa ibn taymiya Allah ya gafarta musu gaba da babu shakka wannan magana haka take al-imam zahabi da ya ka samu malamin tarihi mai adalci kamar sa wa ghayatu al-amri annahu idha balaga al-muslima wa khasatan tullab al-ilmi qabahun fi ikhwani yadda abin yake idan labari ya iske ka ya kai musulmi musamman ɗaliban ilimi kaji ana zagin wani malami aka aibata wani malami aka yi mishi wani sharri aka ce bai iya li'irabi ba bai iya wasali ba ai karamin yaro ne ma ai nawa ma yake ai ya kasa ma rike gidan shi ai bashi ya masa yawa ai korarre ne daga garin su ai kaza kaza kaza kaza kaza ai ƙarya yake ma ba ma ɗalibin albani bane shi ne kusa ɗalibin albani dai wannan ba za ka ji su ba wa khasatan ahlul ilmi minhu musamman malamai fa alaihi an yubadira ila qayyi abin da yafi dacewa ka nade wannan magana iya inda ka ji ta bakinka kanin kafarka bawashi ya ce ba dan tuwo kadai aka yi ciki ba kar ka faɗe ta wa raddi in zaka iya ka tunkuɗe ta ka ƙaryata ta ka nuna kuskure ne wala yaltafitu ilayhi kar ka kalle ta wa khasatan idza bana lahu anna sababahu al-hawa musamman ya bayyana cewa son zuciya ne wal asabiyya da kabilanci wal hasadi da hasada wat tanafusul mazmuni da gogoriyo da irin wato gasa sawa'un kana zalika fi umur dunya gasa ce akan abun duniya ka tijarati wal manasi kama akan kasuwanci ko mukami aw fi umuril akhirati ko kuma wani abu da shafi lahira ka tullabil ilmi wal ulama'i wad du'at kamar gingimar da ke tsakanin malamai da masu karantarwa da masu da'awa bi sababil ghirati allati bainahum saboda girar da ke daga kanun su saboda ainihin abu da ke daga kanun su na na na na na na na na gira ne ma yake cewa gira kishi ko ka ji wani ya bude baki ya ce malam wani wanda an sama shiru malami ne ce bai san komai a hadisi kai daga yin magana ka san magana ce ta banza ce ai da san umar bai ma san komai a hadisi ba abin da ya sani a hadisi bai wuce kamar dan firamare jamal albani gariya ai bai ma da malamai ko kun ga ba ba da alaji wannan malamai irin maganar ba to kai daga zuwa magana ka san hasada ce ko kawai kiyayya to ba a aiki da ita kwata kwata kuma shi ma shi ko malamin dan ya faɗe ta ba za a ce shikenan shi ma an soke ilimin shi yana nan a malami amma dai wannan magana tashi kuskure ce irin wannan za ka ta jin shi kullum ba masu mu kama suna ne don in mun kama suna kuma mun shiga cikin abin da aka ce ka aida dai amma duk mai hankali zai iya ganewa kuma zai iya fahimta ya ina karatun ya sa gaba malam ya cigaba cewa wannan taliki nashi mai kyau yake cewa ya ce wa ƙallaman yaslamu wallahi wallahu ya hafidu ya hafidu na bimanihi wa karami ya ce ƙaran kaɗan ne malaman da suke kubuta daga wannan Allah yana ki Allah shi yake tsare mu da karamcinsa da falalarsa kaɗan ne musamman wanda ya ji labarin an yi mai ta ga shi kuma bai yi ba kaɗan ne saboda ana kar ana cewa an maka kai ma shaidan zai ziga ka cewa dole sai ka rama sai ka ga ma ka faɗa muguwan magana shikenan sai a ce kun zagi junan ku su ki junan ku ku yi wa junan ku ainihin wato tsindir a kasuwa wa innahu bainal finati wal finati wal hini wal hini tanzulun nazila lokaci bayan lokaci zamani bayan zamani wata kadiya sabuwa takan faru ta ilimi wa khasatan fi hadha zaman musamman a zamanin mu dinnan fa yajtahidu fi hal mustahiduna sai masu ilimi su magana akai fa minhum man yakunu sawabu halifuhu bi tawfiqillahi lahu wani sai kaga ya dace da gaskiya wa minhum duna zalika wani kuma kasa da haka wa kullu minhum ma ajurun inda rabbi kowa na da lada a wurin Allah walakin naka zidu labal ilmin qasamu ahzaban wa shi'a ce ga su kuma dalibai sun rabu kungiya kungiya gida gida ya tulqura alshatahum fil ulama suna sakin baki akan malamai bisalbi suna musu tumbur wata naqusi suna cin mutuncin su wata jihili suna gayyata da su jahalan minhum bima karrarna fi mu'alata bil qadiyati ani duk sanda wani bai taso ina hukuncin POS shin za a daina sallah saboda corona ko ba za a daina ba sallar idi ta haɗu da sallar juma'a wacce za a yi wacce ce ba za a yi ba an yi kaza kaza kaza irin waɗannan misali suke tasowa kullum azumin asabar ranar arafa wane ne da tazo me ke faruwa dama dole malamai suna da maganganu sun rabu gida biyu ko to su malamai suna maganganun su na ilimi mu kuma sauran jahilan gari da ustadai shikenan sai a fara zagi da cin mutunci da mai da raddi ba shi ba haka ake ta yi ba yanzu ranar nake wani kwatance muftin saudiya ya rasu allah ya gafarta mishi muna makka aka sanar cewa a je duk masallatai a yi mishi salatul ga'i an mai sallah ta hadir a riyadh inda ya rasu muka je harami a nan makka aka mai sallah bayan la'asar aka faɗa cewa salatul ga'i ce za a yi mishi babu wanda ya ta magana ko ya tanka wata magana sai ce to kaga bambancin najeriya da ƙasar nan mu anan da aka ce aminata ta yaro su za a yi jana'iza a madina allah ya gafarta mai wasu suka sanar cewa to bayan an mai jana'iza a madina su ma za su mai salatul ga'i an yi a kano an yi a nan zaria an yi a kaza kafin a fara sallah ma an fara rabbi an fara jahiltawa da bid'antawa da yin live coverage ko mas'ala ce ta fiqh mas'ala ce far'iyya a fiqh wasu malamai suna ganin ya halasta a yi ba dole sai wanda ba a yi mawa ba idan mutum babba ne a cikin addini ko babba ne a cikin taimakon addini za a iya mashi salatul ga'ib ko da an mai sallah a inda ya mutu bin ba ya faɗi wannan magana tana cikin fatawarsa kafin shi sun faɗa amma mutane a ƙasar nan suka dinga cewa jahilci ne kuma ba su da wata hujja ba don ba annabi bane yace shi da annabi yawa da tashi to kuma aiki wajen fassara shi kowa na iya fassara shi da nashi mafhumi din ba cewa annabi yayi kada a yi wa kowa sai wanda ba a yi masa ba wasu ne suka fahimci haka annabi yake wasu kuma suka fahimci annabi na nufin saboda da shi babban mutum ne ya taimake mu addini saboda haka magana ce ta fiqhu kawai amma ita zama aka dinga dirkaniya ka san haka ake kullum a nan kasa duk abin da ya taso ruqiya haka akai sallar kakalmi haka akai sallar abin nan darsul isra haka akai yin yin yin sallar juma kafin zawali komai ya taso sai an yi bala'i akan shi to shine abin da yake shara zuwa kai a ce jahilci ƙarya maguzanci kaza kaza aitayi aitayi aitayi aitayi ne Allah ya gafarta mana gaba daya to wannan ba manhajin ilimi bane wannan dimin da za a yi abin mamaki kuma wanda bai shiga dimin ba sai a ce bai taimaki addini ci ai baya ma magana akan wai sai kayi wannan rashin mutuncin wai sannan ka zama malami wani daga cikin adha wa amal canza ma'aurai na gane daidai da rashin daidai malam ci gaba da cewa ya qul ibn asakir rahmatullahi alayhi ilam ya akhi waffaqani Allah wa iyyaka limardati waj'alni wa iyyaka mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi anna luhum al-ulama'i masmuma naman malamai yana da guba wa adatullahi fi hatki astari muntakisihim ma'luma Allah yana da tsarin da yake bi wajen wata sunna ta tona asirin masu cin mutuncin malamai wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalb wanda duk ya saki harshen sa ya ta zagin malamai balahu Allahu qabla mauti bi mutil kalim Allah yakan makantar da zuciyarsa ta mutu kafin shi ya mutu da ransa sai ka fice shi ba ta fahimta gaskiya duk wanda ya mai da aikin sa zagin malamai za ga baya cin moriyar ilimi faman haju ahli sunnati annahum yudinuna Allah ta'ala bi ihtiramil ulama il hudati min ahli sunnati wal jamaa manhajin ahli sunna shine muna bautatawa Allah ne ta hanyar girmama malamai wanda suke ahli sunna masu kira zuwa ga shari'a wa yataqarrabuna ila Allah ta'ala bi tawqirihim girmama malamai abun ahli sunna bauta Allah ne daga cikin hanyoyin bautar Allah neman kusanci Allah akwai girmama malamai so da wannan abin da ustazai suke na cin mutunci malamai ba ba sunna bane da sunan wai raddi ko kuma su sun zama wai marasa kunya ko marasa mutunci kowa bai isa ba ba addini bane jama'a wajibi ne a girmama malamai da Allah ya ba su ilimi wa ta'zimi hurmatihim da girmama mutuncinsu wa iqalati atharatihim da kauda kai akan tuntubansu wal afwi an zallatihim da yin ahuwa akan kurakuransu wa anna man waqa'a fi a'radihim aw shaka an yaqa'a fi hufratin min farj jahannam kuma cewa wanda da yake fada cikin mutuncin malamai to kaman yana kokarin fada cikin ramin wuta ne fallahumma waffiq ulama al-islam wa shababahu ila ma tuhibbuhu wa tardahu alayh ya Allah muna roƙonka ka sa malaman musulunci da matasa ustazai Allah ka sa su dace da abin da kake so kuma wanda ka yarda da shi amin ya Allah wannan shine ainihin zance da malai yake yi wanda zamu kwana a kansa ba daidai bane cin mutuncin malamai ba daidai bane aibata su ko tsayuwa akan yi musu abin nan rashin kunya da tsageranci da kama sunayensu ka ji mutum ɗan tatsitsi ya tasa wani malami gaba wai dole sai ya mashi cin mutunci sai ya kwaye mai zani a kasuwa wannan duk ba addini bane ba ilimi bane Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu iya ba kunan mu mu tsira a duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh